wannan ya ce assalamu alaikum malam dan allah yi min addu'a kan wata larura da ta daɗe tana damuna kuma iyalina ma ta kusa haihuwa a yi mana addu'a gaba ɗaya ya ba da naira 200 sadaka wa masallaci allah ya saka masa alkhairi allah ya baka lafiya ya yi maka larura da ke damunka kuma allah ya sauki iyalinka lami lafiya albarkacin 200 nan da ya bayar ya Allah yana tawassuli da ita Allah ka biya masa sadakar da ya bayar Allah ubangi ka biya masa addu'arsa wannan ma yace za a yi masa aikin ido ne yake roƙon a yi masa addu'a Allah sa a yi lafiya a gama lafiya kuma yana neman Allah ba shi lafiya shi ma ya bada sadakar naira 200 wa masallaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya bada lafiya ya sa a yi aikin lafiya kuma a gama lafiya wani ya ce assalamu alaikum allah ƙara maka lafiya da nisan kwana wani lokacin idan an idar da sallar farilla za ka ga wasu mutane idan za su yi sallar nafila sai su rinka matsawa daga inda suka yi sallar farilla zuwa wani wurin daban sai su kama yin nafila da allah malam na neman ƙarin bayani na'am yana da kyau kwarai in mutum ya yi sallar farilla idan zai yi nafila ya canja wuri ya yi nafila a wurin suna aiki ne da hadisin da ya zo cewa duk inda ka yi ibada duk inda ka yi sallah a wurin zai maka shaida ranar tashin kiyama ka yi sallah a nan bari ka daɗa ƙara can gurin shaidan su yawa saboda a shaida maka cewa kana da ibada wannan shi yasa suke yi kuma ba laifi ba ne don mutum ya yi sallah bari la canja ya yi nafila a wani wuri ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ƙara masa lafiya da nimani amin ya ce don Allah ina so a yi min cikakken bayani akan shafa addu'a a fuska ko a kirci ko kuma idan an kammala addu'a na ga an saki hannaye ba tare da an shafa a fuska ko kirci ba na'am akwai masu shafa fuska ba wasu masu shafa kirjinsu idan sun gama addu'a riwaya ta zo cewa in kun yi addu'a kar ku sauke hannunku face sai kun shafa fuskokinku da shi to hadisin bai da kyau hadisi ne zaif hadisin an yi addu'a mutum ya gama ya shafa a fuskarsa ko a kirjinsa ko a jikinsa hadisin bai inganta ba don haka idan mutum musulmi ya yi addu'a ya gama sai sauke hannun shi ina fata ana fahimta to wannan shine dalilin wanda za ga yan sun yi addu'a sai su sake hannu wasu kuma sai ga sun shafa wanda suke shafawan su ne suke kan kuskure su ne suke kan ba daidai ba da kan mutum ya addu'a sai ya mai sai kuma mutum ya yi addu'a ana so ya daga hannunsa haka din nan dai da kaga ana yi haka annabi yake yana yi a kunuti yana yi a sallah kuma in yana zaune a gida ko bayan farilla ko bayan sallar nafila kai yana daga hannu ya addu'a ina fata ana fahimta wani lokaci yana dagawa sosai idan na roƙon ruwa ne ya daga hannun sosai sama shi ma yana yi da ka daga hannu a addu'a ya tabbata daga hannun amma shafawa a fuskan ne malamai suka raunana ainihin wato riwayar akwai waɗanda har tofawa suke haka to su shofa shafa ba wanda ya ce ka tofa ƙari ne kawai mutane suke yi ko kuma ce neman albarka suna neman albarka ne akwai kuma masu yin haka sai su wannan manyan yatsun nasu su tofa musu su sa a ido haka shi ma na duk bidiyoyi ne da mutane suke ba su da asali akwai wanda kuma sun yi sai su yi haka su kewaye ahalul bidai wal ahwa'i kenan shi ma bai da asali bai da tushe a addini abinda ake so mutum ya aikata abinda ya zo a shari'a Allah ba mu dace wani ce malam mahaifina ya yi min duk abin da ya kamata wato uba ya yi wa ɗansa na sauki haƙi ga wani bawan Allah ya ce amma yanzu malam mahaifina ba shi da ƙarfi gashi ya fara tsufa da gajiya ni kuma gaskiya malam ba na so na gan shi yana fita neman kuɗi a yanzu gashi ni kuma ba ni da ƙarfin da zan rike masa iyalinsa da gidansa da larurorinsa nauyin da yake kansa da iyalinsa ba zan iya rikewa ba dan Allah malam ka roƙa min Allah tare da ƴan uwa ya bani abin da zan taimaka wa mahaifina na halal Allah ubangiji ya baka abin da aka taimaki babanka Allah ya bamu abin da za mu taimaki iyayenmu Allah ya rufa mana asiri ya bamu ikon hutar da iyayenmu gaskiya ne wannan tunani ne mai kyau mun sha faɗa muna maimaita mu tausaya iyayenmu tun kana cikin cikin mahaifiyarka tun kana cikin cikin mahaifiyarka mahaifinka yake maka hidima kun lura da wannan tirran da aka ce an ɗauki cikinka ya ba da kuɗin awo ya ba da kuɗin asibiti ya ba da kuɗin wane ne a je haihuwa ya sai kayan haihuwa a yi waye wahalhalu da yawa da mahaifi yake ta yi akan ɗan shi amma abin mamaki mutum ya zo ya girma haka balaga ka kai shekaru masu yawa kana kallon babanka tun wannan shekarun yana ta zuwa kasuwa yana nemo maka kai kuma kana nan kato balagagge ba aikin yi ba sana'a kana jiran ubanka ya nemo ya kawo a sa maka kwanan tuwo a gidan kuka ce ai akwai abin kunya a ciki dan kwarai mai kishi shine yake tashi ya fita ya fafata ya nema don ya rage babansa wahala tun kafin haife ka babanka yake zuwa gona yanzu ka girma kai zaka iya rike fartanyar nan amma babanka yana tafiya gona ya je ya sunkuya ya nomo ya kawo ma kuma ka tsuguna kana ci da yawan mu fa wallahi iyayenmu ba sa cin moriyar mu suke mutuwa ya gama maka wahala lokacin da ka fara samun duniyar ya mutu sai ya ci sa'a ka gina masa masallaci ka ce Allah kai wa babana wallahi sai ya ci sa'a wallahi hai malam iyaye suna wahala kuma ku lura da kyau mutum za ya kare wahala ya yi furfura ya make-make duk ya je ya tattara abin da zai tara ƙarshen ka dai ka gina gida ka auri mata ka yi wa 'ya'yanka hidima wai kowa baya so ɗansa ya wulaƙanta wato yanda iyaye suke jin tausayin 'ya'yansu wallahi tallahi yau 'ya'yan nan ba sa jin tausayin iyayensu ka ci bashi ka zauna gidan haya a kore ka ka je kasuwa ana bin ka bashi ka buga wannan rikici ɗanka yana can yana kwanci wala balagagge yaro sai dai zo ce ma ba school fees kudin makaranta yadda ka san Allah ne ya rubuta sai ka zo ka biya masa wannan school fees ka mutu ka bar masa kanne ya kasa rike su a rarraba su abin da ke faruwa kenan da haka wannan yaron yayi tunani wallahi yayi tunani kuma abin da ya kamata mu rinka yi kenan me amfanin mutum ya girma ya zama abin da kai ka zo ka girma banka ya biya ma kudin digiri kai kaza wai kana zaune wai kuma wai ya biya ma naziri ya biya ma sakandare ya biya ma jiniya ya biya maka siniya ya biya maka jami'a ya biya maka masa ya biya ma kuma ka dace baba a nema mun aiki abinda fa yaran mu suke mana kenan komai wallahi yanzu komai kai zaka yi yaran ka kato kaya guda wallahi bai iya komai yanda ka san wawaye haka suke ba sa iya yin wani abu kansu sai dai mutum ya bar ubansa da damuwa iya dabuge buge ya zai taimaki dan dan da baya jin tausayin sa na sha buga muku misali a karatu ina maimaita ku rike shi ku gani uba ne zai haifi yaya biyar shida bakwai takwas tara wancan yana kasuwa wannan yana banki wancan yana aikin kamfani wancan ta aure wannan wannan yayi kaza wannan yayi kaza da karshe ya gama rayuwar sa furfura ta rufe shi hawan jini ya kama shi ciwon suga ya kama shi ciwon kafa ya kama shi yana cikin wahala baya zuwa kasuwa yayi ritaya kullun sai ya sha magani duk wata ɗaya biyu sai an kai shi asibiti ana ta zirga-zirga da shi ina tabbatar maka wallahi waɗannan 'ya'yan gudunsa suke yi sai a kasa samun wa zai ɗauki nauyinsa waye a cikin 'ya'yan nan da yake kasuwa waye a cikin 'ya'yan nan da yake aiki a banki waye a cikin 'ya'yan nan da yake aiki a ministry waye a cikin 'ya'yan nan da yake kaza ya ɗauki nauyin uban shi ka san me ake yi mitin ake da karo-karo wannan 'ya'yan kirki kenan 'yan arziki fa sai a ce muna da mitin akwai general mitin na family mitin me za a yi a to abin da yake faruwa yanzu saboda halin da babanmu yake ciki kai za ka rinka ba da 5000 kai kana da sana'a mai karfi 10000 ka kai za ka rinka ba a wata za mu rinka hada 100 za mu sai masa alkama za mu sai masa acca kudin maganin sa na asibiti 45 ne zuwa ganin likita kaza kaza kaza ne taro karo ake sai an samu wani wanda zai zo sakatare in wata ya ce malam ka turo kudin maganin baba turo kudin kaza wallahi wani baya biya akwai wanda aka ce mace kai dalla gafara wallahi ba zan ba dubu biyar ba aba da Allah dubu biyar wallahi dubu biyu zan bayar wa wa wa wa wa wa uban shi na san ba ku gane misalin da yake bugawa ba yanzu shi wannan tsohon shi shi kadai ya dauki nauyinsu kowane uba ka dube shi shi ya biya wannan ya jami'a shi ya biya wannan ya je kasuwa shi ya biya wannan ya kaza kai daya ka biya nazari ka biya sakandare ka biya kaza ka biya wa yar ka mata aure ka yi wa yayan su aure ka yi wa kaza ka biya musu kudin jami'a ka musu komai amma yanzu kai gajiya ta zo ta same ka mutum ɗaya ba zai iya taimaka maka wallahi sai sun yi karo karo abin da yake faruwa kenan ni dai na sha faɗa na maimaitawa ni ban ga dalilin da mutum zai zo ya kashe rayuwarsa wai na tara yaya kuɗi ba ni ban ga wannan dalilin ba wallahi ba zan tara mu kuɗi ba zan ci na more ne iyayi na wanda ya nuna mu kwarai da gaske kwarai a to akan me akan me zan zo in kashe kaina ina tara mu kuɗi ku zo ba ku jin kaina kabari na ma kun manta ban ce fa kakka tara ba ni ina gaya maka ra'ayina ne ni a fahimta ta kawai ka yi ibada ka gina masallatai ka assasa alkhairai na haka ne wannan ya'yan zamanin da yanzu in ka zo kana taimakon addini sai a zo ana mitin babu fa ya fara kashe mana kuɗi don kuma ta auto tono a kansa wallahi malam wannan kan nawa fa ina da bayanai da yawa a kai ina gaya mu ɗanka ya zo ya hana ka aikin alheri ɗanka wai wai wai baba yana ta ba da filaye ya za a yi kaza kaza kaza wasu ma cewa suke sanarwa cewa duk wanda babanmu ya bashi fili ko masallaci ko makaranta ya karbi banza don ya samu tabuwar hankali ne bai da hankali dan Allah ku taimaki iyayenku dan Allah ku zama kishi kuna wallahi dan kirki shine yake sauƙaƙa ubansa wahala dan me babanka ya gaji me a cikin kasuwar ba za ka je ba ka je ka yi me fita kasar wajen ka je karɓa ka rinka yi me ba za ka iya yi ba ka bar shi ya zauna a gida ya ta ibada yana zuwa masallaci ya yi baccinsa mai kyau tunda yana da 'ya'ya ya ci abinci mai kyau akwai kes irin wannan da aka wani wallahi malai wata yarsa ce kwaya ɗaya da take aure a Abuja sauran 'ya'yan duk suka gagara wannan yar take gaya mu tace malam abun mamaki akwai mai aikin banki akwai mai kaza sun kasa ɗaukar nauyin maganin mahaifiyarmu ciwon suga zai katta ba wuta a gidanta ba ruwa sai almajirai ke ɗebowa ba ta iya cin masara ba ta iya cin shinkafa sai dai abincin mai ciwon suga ya gagara yarinyar ta ce hajiya mama ni zan ɗauki nauyinki ya mace tana tana auren wani mai ɗan maiko ta ce a mata lissafi wata abincin mama nawa ne ta sai mata alkamata maganinta nawa ne ta sai mata kaza ta ce malam na rugurguje gidan ma gaba ɗaya na sake gina mata ciki da falo na ɗaukan mata 'yar aiki na rinka tura kuɗi a wajen wani kaninmu na ce duk wata kai wallahi ya mace ce kwaya ɗaya tana ɗauran wani alaji a abuja sauran mazajen ga sunan banzaye ba sa iya komai kaga yar macen da kake ƙi ba ka san ya mace wallahi sun fi tausayi ‘ya'ya mata na maimaita na gaya muku sun fi jin kai kawai Allah ya jarabe su ba su da kuɗi kawai auren wani suke amma da Allah zai taimake ka ma yarka ta wuri wani gwamna ko wani minista ko wani abu ai ka warke ai wannan yace assalamu alaikum yace a wani lokaci ni ne na je wurin mai sai da shinkafa a lokacin kwanan shinkafa ana sai da shi 2300 to dama na zo na yi ajiyar kudin a gurinsa ne cewa bayan kwana biyu zan zo na amshi shinkafa don yi amfani da ita ma'ana ya samu 'yan kudinsa saboda halin da ake ciki ya je dan bada kudin ya ce ajiye min don kan na kashe amma in shinkafar gidana ta ƙare zan zo in karbi shinkafa amma ka ajiye min kudin sai ya ce min idan ka zo fa in shinkafan nan ta dawo dubu biyu da ɗari biyar to fa sai ka cika ɗari biyu wai saboda da a ce shinkafan na saya na ajiye a wajensa bai zai ƙara mun kokobo ba tun da kuɗi ku na ba da ajiya to shi gaskiya zai dai sayar mun a farashin da ake sayarwa bayan kwana uku ko kwana hudu ba mai shinkafa ya bi ka gaskiya sai ka sai shinkafar ka ce ajiye maka kamar yadda za ka je ka sai siminti buhu ashirin ka ce a baka da sirga kuɗi shi kenan ya san wannan kayan ba nashi ba ne in ma ya je ya sayar da shinkafarka da ka ba shi ajiya ya siyo mai tsada ba ruwanka ina fata ana fahimta to wannan mai shinkafa ya fi ka gaskiya da ka sai ka kula kuma akwai wani abin da ake as-salaf ko as-salam da ana yin sa manzo Allah ya ce a Madina mutanen Madina sabbai suke faɗa suna yi wani nau'in kasuwanci ne da yanzu muna yi wasu ba sa yi wasu kuma ne ba su ma san ya yake ba yanzu idan kana da naira miliyan biyar shida bakwai takwas za ka iya samun wani ɗan kasuwa da yana mu'amalar shinkafa yana mu'amalar siga sai ka ce ga kuɗi na naira miliyan biyar idan watan takwas ya yi ina buƙatar buhun siga guda tirela kaza ko guda ƙwaya kaza kamar yaya e ni na siye shi a matsayin kaza lokacin fa bai zo ba aunawa ya yi duba ya gani ai wannan lokacin watakila buhun shinkafan nan ko sugan nan zai zama kaza sai dan kasuwa sai ce to ba ni kudin sai ka dauki kudin ka bashi kai ka riga ka sayi kaya misalin ka ce ka sayi buhun trailer ai trailer ta shinkafa ka biya ta tun yanzu shi kuma dan kasuwa ne yana oda ya je kasa kaza ya siyo ya je kasa kaza ya siyo ya je kasa kaza ya siyo amma in lokacin nan yayi ba ruwanka da farashi yayi kasa ko yayi sama kawai za a baka me trailer ka ta shinkafa sai ya karba to kudinka me zai da su shi kuma sai ya sa kudinka a kasuwa dan kasuwa sai ta juya kudin ita juya kudin ita murza kudin ita murza kudin shi kuma yayi taking risk da hadari da yazo in shinkafan nan ta zama buhu daya in yanzu ana sai da ita naira dubu arba'in in a lokacin ta zama dubu saba'in to fa dole sai ka bashi tirela guda ta shinkafa tunda ka riga ka karbi kudinsa ka juya masa ka juya wa kanka wannan shine ake ce da shi as-salam ko ake ce da shi as-salaf wani nau'i ne na kasuwanci da ya halatta a yi to idan har ka karbi kudin wani da wannan niyyar kaga shi ya samu amincin bai kashe kudinsa ba kuma daman da azumi ne yake son tirelar shinkafa inda ya bar kudin yanzu a hannunsa wataƙila kaza zai faru wataƙila uncertainty da abubuwa za su yi ta faruwa akan kuɗin tunda yana da ɗan uwa ɗan kasuwa mai aminci sai ɗauka sai bashi kaga shi ya samu aminci zai samu kayansa a lokacin da yake samu ko da farashi yayi sama haka kuma ko da farashi yayi ƙasa me yasa shari'a ta yadda ko da farashi yayi sama ko yayi ƙasa za a ba ruwanka za ka aka ce to ai duk abinda in asara ya samu kai za ka biya to kuma idan alheri ma ya samu kai za ka amfana so shi ɗan kasuwan yana da wannan dama sannan kuma an taimaki ɗan kasuwa mai ƙarancin jari mutum yana yin kasuwa bai da jari sai ka ba shi ya ta juyawa a wannan ko kobo bai zai ƙara maka ba ko kobo bai zai baka ba kaya kawai zai baka to ya kamata 'yan kasuwanmu a koya musu irin wannan nau'i na kasuwanci da mu'amala yanzu ina da watakila larurar ina son samu buhunan siga da azumi zan rabawa talakawa ina son samu shinkafa yanzu din ina da kuɗi to amma ina jin tsoron farashi zai sama ko a zo ban da kuɗi kawai sai in ɗauka ba wannan kasuwa in ce gashi nan ina so na sai buhunan shinkafa a matsayin kaza kaza kaza ka ɗauki kuɗin kai kuma idan ka ƙara ko ka samu ragui ko wani abu wannan naka ne duk wannan ya halatta yi shine assalam ko assalaf in an ga dama a iya yi amin tambaya ta ƙarshe wannan ya ce wai yana soyayya da wata yarinya ce kai ta aiko budurwa ta ce tana soyayya da wani saurayi har abin ya kai ga maganar aure kawai sai mahaifiyarsa ta ce ba ta yadda ya aure ta ba tana cikin haka sai Allah ya sa mahaifiyarsa ta mutu shi yaro yana so ita ma tana so amma uwa ba ta so yanzu wannan budurwar ce ta aiko sai ta ce sai Allah ya ɗauki ran mahaifiyarsa tana mutuwa malam sai ya dawo ya da zancen aurenmu da shi sai yan uwansa suke ce masa ai mahaifiyarka ta ce kafin ta rasu ko bayan ranta ba ta yafe maka ba ba ta yadda ba ka auri wannan yarinya to yanzu budurwar ta ce amma fa malam ba fa shi ta gaya wa baki da baki ba inda ita yarinya kenan ta ce ‘yan uwansa ne suka gaya masa to shi ne wai suka shiga damuwa shi ai bata gaya masa ba kaji ko mana shi uwar tasa bata ce masa har bayan ranta bata yadda ba to amma ‘yan uwansa ne watakila shari aka yi ko ba a so ne ya aura to shi ne ta ce wai malam yanzu za mu iya yin aurenmu kawai mu rabu da su ko ku a'a abu na farko dai ina so ku gane wani abu guda ban sani ko za ku fahimta ko ba za ku fahimta ba asali shi aure duk wanda zai aure a shari'a Allah ya ba shi dama shi a karan kansa ya zaɓar wa kansa matar shi shari'a ba ta ce dole babanka ce zai zaɓa maka matar da za ka aura ba ba ta ce dole mamanka ita za ta baka matar da za ka aura ba ku fahimce ni shari'a ba ta ce dole sai matar da kake so mahaifiyarka za ta aura ba amma mahaifiya tana da matsayin ta baka shawara uba yana da matsayin ya baka shawara to sai mu duba meye matsayin shawara shawara shawara ce ba dole ba ne ku fahimce ni shawara shawara ba dole ba ne kai ko annabi ne ya kira mutum ya ba shi shawara a lokacin sahabbai ai wata mata wani abu ya same ta barira dan nuna muku cewa shawara ba dole bane in dai sunan abin shawara umarni ne dole to shi kuma umarni kana ba da shi ne ya zama dole in akwai nassin da ya ce ka bawa mutum umarni ya bi a dole sani ba ko za a fahimce ni ita barira mijinta suna tare da shi ita ta zama 'ya'yan tacciya shi kuma ya zama bawa da suna tare ta ce alhamdulillah yanzu na samu 'yanci akwai bambanci tsakanin ɗa da bawa ta ce ya rasu zazzaki ba zan yadda ina 'ya bawa yana aure na ba da haka ya sake ni ba zan zauna da shi ba ba na son sa shi kuma mijin barira ya ce allah fata kurfi ke cewa kome shi sam barira yake so barira kuma ta ce ba na son ka annabi ya kira ta ya ce barira ki zauna da mijinki ka san me barira ta ce ta ce ya rasulullahi umarni ne ko shawara sai ce ba umarni ba ne shawara ne ta ce to ya rasulullahi ba na son sa mijin nan kasuwa yake fita yana ɗora hannu a kayan wayo Allah barira barira barira barira soyayya malam Allah kada ya jarabe ka da ita malam shegiyar aba ce malam ka roƙi Allah kada Allah ya jarabe ka da makauniyar soyayya kar Allah ya jarabe ka in ka gigita komi ba ka gani sai ta malu shahid kun ga abin da ya faru sai ta ce ya rasulullah gaskiya ba na son shi kuma haka din annabi ya batta tayyib iyaye suna da hakkin su baka shawara kuma yana da kyau idan iyayenka sun baka shawara ka dauka gabi to amma magana ta Allah wani lokacin ana samun son zuciya akan shawaran da iyayen suke bayarwa na'am matsayin iyaye yana nan suna da kima suna da daraja suna da ɗaukaka amma wani lokacin wallahi malam ita mahaifiyar ta ka ba ra'ayinta ba ne wasu ne za su ce yanzu haka hajiya za ki bar ɗanki a wurin ce ka bincika ka ga hajiya meye laifin yarinyar nan ba ta da addini tana da shi ba ta da asali tana da shi iskanci take yi a'a me take yi ni dai ba na santa in kuma za ka je ka yi abinda ma na so ka je ka yi wani lokacin cewa za ta yi in ma ka yi ma sai dai in tsine maka albarka to yanzu mu dawo magana ta keke da keke da gaskiya da gaskiya dan Allah tsoho wannan tana kan daidai ba ta kan daidai to to nan gurin sai dai mutum kurin ya karamci ya duba girma kawai ya haƙura tunda mahaifiyarsa ba ta so kawai ya haƙura amma inda zai je ya aure ta a wannan lokacin bai saba Allah ba me yasa babu dalili babu dalilin hana shi ya aure ta wataƙila an ce mata a gidansu 'yan mayu ne me mayu babu bayani ai wataƙila an ce gidansu asalinsu ma mahauta ne to me dan sun zama mahauta wasu dalilai waɗanda ba su da asali a wataƙila tana da alaƙa da kishiyarta ka gane yadda ka je za ka aura wataƙila kishin uwarka ce ta kwatanta maka ita kuma danginsu ne tunda ita mahaifiyarka yanzu ba ta shiri da kishiyarta kuma ta san wannan dangin kishiyarta ne da haka ita ba za a aure ta ba da dai wasu dalilai nasu na iyaye Allah da ya sauke kuma galiban mata sun fi yin wannan maza ba su fiye damuwa ba uba yawanci bai fiye mai da hankali akan wai dan sa waye zai aura ko na kawai inda ya ce ba matsala kaga kana son ta je ka auren ka kawai shi uba haka yake yawanci to amma ana samun matsalar iyaye mata to wannan ta ce masa kada ya aura kuma ta mutu to dama ina ce kada ya aura tana raye ne don ta gani ko to yanzu ta bar duniya sun kuma rabu lafiya kuma bai aura din ba kar ka aure ta kaga ina raye to bai aura ba to yanzu ta bar duniya shikenan zancen ta ya kare ayi sai a taimata addu'a sai ji ya auren sa me yasa saboda ai babu wani dalili karbabbe a shari'a na cewa kada ya aura din to amma kes din in ya ce in ta ce har bayan mutuwanta ba ta yafe ba karka aura a babi na ilimi dattijo wannan tsoho wannan ba ta da haƙƙi ta kafa maka doka bayan ta mutu ta ce ga abin da za ka yi na auren matar da kake so ba ta da haƙƙi amma a al'ada an ba su wannan haƙƙin shawara a nan shawara in har ta faɗa ka ina baka shawara ka haƙura da auren nan ka haƙura tun da mahaifiyarka ta ce har bayan mutuwar ta bata so to ka haƙura amma inda zai tibire ya ce zai aura tun da ba a ba shi wata hujja dalili karɓaɓɓe a wajen Allah a shari'a ba to fa bai saba Allah ba sai dai inda mahaifiyarsa tana raye kuma sai a kama shi da laifin yayi wa mahaifiyarsa abin da bata so to kuma bata nan dan kada a munanta zato ga wannan fahimtar ka je ka haƙura da wannan auren ka haƙura da shi kuma kaga za ka yi to kaga da yadda kaga ya kamata ka je kai Allah ya mana afuwa kuma ina ba wa iyaye shawara don Allah ku daina shiga cikin appeals na auren 'ya'yanku kai tsaye haka mutum ya zo ya kane kane yanzu mutum zai iya ganin yarinya ga abin da yasa yake santa ga dalilin da yasa yake santa in dai an bincika babu wani dalilin shari'a ku daina hana 'ya'yanku su auri matan da suke so dan kar ku haramta musu jin daɗin aure وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته